وجل وحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفصل الثاني عشر انشقاق القمر وحفظ الشمس درسنا نو زامو تاشي زامو تاشي درسنا خمسين دقيقة الفصل الثاني عشر انشقاق القمر وحفظ الشمس من تشين الباب الرابع نوانا للتاشي نام الشفاء بتعريف وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم نمنا عشرين لشيء قوة هدي yau annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da shida wanda ya ashirin da shida ga watan ɗaya dubu biyu da shida. قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرى آية يعرض ويقول سحر مستمر الله تعالى يقول اقتربت الساعة القيامة تاقطع وانشق القمر وتعيطاجي fa in yarau ayatan in suka ga aya ya urdu suna bujewa wa yaqulu suna cewa fishun mustamir wannan sihiri ne da kace to kafirai fa abin nasu ba hankali kuma ba a wasafa sihiri da mustamir dan sihiri ya zama mustamir kenan ba za a gane sihiri bane dukkan sihiri ba mustamir bane dukkan mustamir ba sihiri bane sai ka gari sunki annabi sallallahu alaihi wasallam suka faɗa abin da duk mai hankali kuma ya gane shi ne ya za a ce sihiri ne mustamir ya abu ya zama mustamir a ba za a gane sihirin ba ne kenan ya zama mustamir baya yanki ba kenan baya kari ba kamar can da suka ce sahiru ko majanu ko majanu ne ba sihiri ba ne sihiri ba ne mai sihiri ba majanu ne ba ne abu masu wayo ne suke sihiri ba mahaukata ba to kafin ya zama sihiri da su zama mahaukaci ba ya zama mahaukaci ba ya zama mai sihiri ba shi sa aka ce kafirai in suka ruɗe sai su dinga faɗa abubuwan da kama hankali ma ba zai ɗauka ba. Allah ta'ala bi kudin shika'ihi Allah ya bayani cewa kagewar kasa zai afu bi lafzil madi yake ikarabati sa'at ikarabati ila radin banin ala al-fathati al-zahira ala akhirih wa ta'u hakki ta'lil الساعة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وانشق فعل ماضي فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره القمر فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره هنا ديازو ده فعل ماضي فرق اقترب الساعة اقتربت الساعة القيامة تاسفة ثم aka ce wani shakal kamar wata ya tsage wanda ya malam ya wannan bayani saboda akwai malamai waɗanda ake kiransu a tsananiyin na masar din nan kamar shan muragi a cikin tafsirin tafsirin yana da kyau kuma yana da daɗin karantawa amma sai kai kaka tsantsan sai zo wannan ayar sai ya san ba wani mutane tsagi wani tsage ne a gaba saboda su suna ga abubuwan wai suna gabatar da hankali akan nafsi sun ce al'aqalu muqaddamun ala nafsi idza ta'arada an-naql wal aqlu yuqaddamuna al-aqla ala an-naql to mu kuma abinda aka ce mana idan ta'arada an-naql wal aql yuqaddamu an-naql ala al-aql fa huwa al-aql idan aka samu cin karo tsakanin hankali da nafsi sai suka ce a gabatar da hankali akan nafsi kuma shari'a ta ce mu gabatar da nafsi akan hankali wannan su masu faɗar wannan shine akhbara ta'ala bi bi quti in shi haqihi Allah ya bayanin wata zai tsage bi lafzi madi ya tashi da lafazin mafi wa irazil kafarat an ayatihi kuma yace kafirai za su shirye ga barin ayoyinsa wa ajma al mufassiruna dukkan malaman tafsiri sun haɗu wa ahlus sunna da dukkan ahlus sunna wanda yan bid'a kenan ala wuqu'ihi cewa wata ya tsaya أخبرنا الحسين بن محمد الحافظ في كتاب من كتابه حدثنا أبي سراج بن عبد الله حدثنا الأسيلي حدثنا المروتي حدثنا الزربري حدثنا البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن شعبة وسفيان عن الأعمشي عن إبراهيم عن أبي معمر عن أبي بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر وقع يا ساجي على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوشك مرضى الله صلى الله عليه وسلم فرقتين ساجي بيو فرقة فوق الجبل ana hango ɗaya ɓangaren tagin a ɓangaren a kan a wato rubutun dutse da firƙashin tunahu wanda kuma ba a ƙarƙashin dutsen ba fakana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishhadu ku zama shida har a gaban Allah wata ya tsage a gaban ina ji Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin Kitabul Manaqib babu su'alul mushrikina an yuridu an yuridu Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatan haka nan ta tashi a cikin Kitabul Tafsir ita tarawatu sa'atu hakan ya rawaito shi a shakar umar ya rawaito shi kuma imam muslim a cikin kitabu sifatil kiyama wal jannat wal nar ko babu shakil kamar haka hadisi ne mutawatiri wanda kuma muttafaqun alayhi wa fi riwayati mujahid riwayat malam mujahid wa nahnu an nabi sallallahu alaihi wa sallam wata muna tare da manzon Allah wa fi ba'd turuq al-abash ta wata hanyar na imam ahmash da minan ana amina ne abin ya faru ورواه ايضا عن ابن مسعود الاقوس ما رويته وقال حتى رايت الجبل بين كل شيء القمر sai na hango wata a tsakanin kafa ta waɗannan wata da ya tsage gida biyu wallahu anhu masruf annahu qala bi makkata zakari wa qala fa qala kuffar quraish sahara kullu bi abi kafshata suka ce kun yi sakaci dan abi kafshata ya yi muku sihiri a haka suke in za su yi wa Allah sallallahu alaihi wasallama magana ta reni da ɗan ibn abi kafshata saboda mutum halima ana kiransa abu kafsha saboda yana kiwon raguna don suka tashi wa Allah sallallahu alaihi wasallama ko a ko injili dan baban rago har ai kamar wani raini ne فقال رجل منهم ان محمدا ان كان سحر القمر idan ya ma wata sihiri fa innahu la yablughu min sihirihi an yasara al-arba kullaha arewa mu kaɗai muka gaji to mu bari ta mutanen wata ƙasa ko wani gari sun mun ji suna mamakin wannan abu mamaki da ya faru to mun san duk duniya abin ya faru fasahu man ya atihim min baladin arfa tambayi wanda ya zo musu daga wata ƙasa har da au haza kuma sun ga wata ya tsage suka sau suka zo fasa abu suka tambaye su fa akhbaru suka ba su labari annahu ra'au misla zalika kuma sun ga wata ya tsage وحكى السمرقندي عن الضحاك نحوه وقال فقال أبو جهل هذا سحر يتولى السحرين فبعثوا إلى أهل الآفاق أيكا وصورا متعنا الدنيا حتى تنظروا حتى تنظروا حق يدوبا أو ذلك أم لا ثم سنغ حكا وبس غنيبا فأخبر أهل الآفاق سيصورا متعنا السسن دنيا سكبان الأماري أنهم رأوه ثم سنغ وتعيا فاكي وشق الجدار وقال لي الكفار هذا قسم مستمر wannan sihiri ne zartacce inda har ya kai wata ƙasa warawa mu aibin an ibn mas'udin alqamatu a hasula al arba'atu an abdullahi su waɗannan hudun sun fito ne daga abdullahi dan mas'ud wa kad rawahu ghayru ghayru ibn mas'ud kama rawahu ibn mas'ud minhum anas ibn abbas ibn umar wa huzaifa wa ali wa jubair ibn mut'im فقال علي من رواية أبي حذيفة الأرحبي انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وتا يا تاجي kuma lokacin muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa na nasin sa'ad ahlu makkah nabiyya sallallahu alaihi wasallam mutanen makka sun tambayi manzon Allah an yuriyahum ayatan ya nuna musu wata aya wa ara kuma shi al-qamari marratayn nuna musu wata ya tsage sau biyu hatta ra'au hira a bainahuma suka hango kogon hira ko dutsen hira a tsakanin waɗannan tsagi guda biyu na wata rahu an anas bin qatada fi riwayati ma'amarin wa gairihi an qatada ta anhu arahum al-qamara marratayn shiqaq abu ya nuna musu tsagewan wata sau biyu ba ta tsagi mara biyu ونزلت اقتربت الساعة وانشق القمر رواه عن جبير بن مطعم ابنه محمد وابن وابن ابنه جبير بن محمد ورواه عن ابن عباس وعبد الله بن عبد الله بن عتبة ورواه عن ابن عمر مجاهد ورواه عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلمي ومسلم بن أبي عمران العبدي وأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة والآية مصرحة حديثي سنة آية تعي بياني أبيلي ولا يلتفت إلى اعتراض مخزون ba za a juya ba ko ba za a waiwaya ba ko ba za a saurare ba idan a ce rabi makazoki zuwa ga fito na fito in tafaɗe ma'ana wanda bai da tsaki watan nan ba ba da ba za a saurare shi domin shi tafaɗe ne da Allah ya kana haza la yafa ala ahli al-ardi da wanda ya kasance da ba zai samu tare da duniya ba in zuwa shaikun zahir da jami'in domin abu ne da yake bayyana ga duk mutanen duniya gaba ɗaya izlan yumkana an ahli al-ardi annahum rasaduhu tilka al-ila mutum da bari ragowar duniya sun zanto sun ba na abu ba falam yarahu shaqqa ba su ga ya tsare ba walau nufira ilaina amma la yajuzu tamaluhum da za a ciro mana daga waɗanda ba zai yiwu tamaluhum hakan kansu ba kasance saboda yawan su ala kaziba akan ƙarya kama kana alaina bi wajjatu wato kada da kasance hujja da akan mu da wannan abun shi laisa kamar fi hakkin wajibin domin wata ba a bangare da yake ba jami'i ahlul ardi mutanen duniya duka za su gani fakar ya tsaro ala qaumin qabla an yatsaro ala sakarina mallai yace to ai wata ba duk duniya ake ganin sa lokaci guda ba wani kuma ana ganin sa wani kuma ba a hango shi ba fakar ya kuma ce qaumin bi duk ma huwa shi muqabili jami'i al-qasarin ardi yakan kasancewa tare da wasu mutane kuma ya zamo bi duk ma huwa ya zamo kishiyan abin da yake min muqabilihim daga masu fuskantar su ne a tsadarin ardi da sauran mutanen duniya aw ya kuma baina qaumin wa baina hu sahawu ko a ce gindi ya shiga tsakanin wasu ba sa ganin wata a lokacin ko jibalin ko kuma suna bayan dutse wa hadha najidul kusufa da kuma muke ganin kusufi fi ba'dil biladi duna ba'd ana ganin kusufi rana a wata kasa ba gani a wata kasa sanan da ma'anuna injila ana kusufi munan ba ba dan ana ta sallah mu kuma mu ga tayi ba su kuma can sun ga tayi da yake arna ne suka hau kan alwaya da sauran gurare suna kallo su abin da abin mamaki ne abin al'ajibi ne a gurin kuma abin kayatarwa ne abin burgewa ne su musulmi suna ta sallah a masallaci kuma arna suna kan falwaya suna kallo suna tare to kaga mu a lokacin da aka yi wannan da ingila mu a nan ba a yi ba sai da haka ana samun wannan abin shashi a kan abin da ba a gani a wani shashi ba wasu ba da hajji da iya wasu ran a ga shashi wasu ba da hakulliya wani gurin kuma a ga duka fi wanda ya la ya'rifuha illa al-mudda'un al-ilmiha wani gurin ma ba ku gane cewa wata ya fito ko rana ta fito suna masu ilimin falaki kawai zalika taqdimu al-aziz al-alim wannan kaddara wacce ta Allah subhanahu wata'ala wa yi masani wa ayatu kasancewan ayan wata kanan lailatun wato da dara Allah kanan lailatan da dara abin ya faru wa hadatu minan nafsi layl al-hujum wa sukun kuma ko mutane da dare suna ma cikin ɗakunan sun yi bacci yadda yawa ko a nan sai wata da ku zuci wani misali ba sai ya ji ana sallah su ahlu sunna rana ta yi kusuti sallah suke su an wata yi kusuti sallah suke su ko yan jira suke da abin kwararo kwararo suna tsalle tsalle wasu suna salati wasu suna hailaba suna istighfari kuma dai wani kuma kawai suna dariya ma wasu har da kaɗe kaɗe ma to kaga gaba ɗaya littafin addini na cikin malikiya ɗin ta kai ai sallah suka ce na rana ai yanki da wata kuma kowa ina kaga saboda kusufin wata wasu ce bai faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka sai suka kiyasta shi da rana amma akwai hadisai da suka ce idan wata da rana suka yi kusufin su sallah haka malamai suka ce za a yi sallah a kusufin rana haka za a yi a cikin baka shi ma a da masallaci a sanar a ce a salatu jami'a a cikin jama'a a zo a yi sallah saboda aya ce aka gani ta Allah to da haka yake dan an ce wani dan wata ya tsage da daddare wani bai gani ba sai ne kuma wanda yake don mafi yawan mutane da daddare suna daki a kwance suna bacci sai abu ya faru da da daddare baka sani ba to mafi yawan mutane da daddare alhudu suna cikin nutsuwa wasu da kuma suna kasancewa cikin gidajensu a cikin gaba shi jafin abuwa kuma sun rinji kofofinsu wa kasar da farruku kuma sun yanke kai komo wala ya kadu da ariku min umuri sabaki shay'an wanda yake sanin da faru a duniya kan kaɗan daga cikin mutane ne suke sanin me ya faru a duniya saboda haka wannan zai sa ba su kuma ya faru a wannan daren ba illa ma da san zalika sai wanda ya tsauna yana dafan haka wa ta halalihi kuma ainihin wato da murya da shi wani zalika ma da kullu kusuki alkamari haka a wannan lokaci ne ake samun kusuki na wata kasiran fil bilad a cikin wasu garuruwa wa aktharuhum la ya'lamun wasu ma ba su sani ba hatta yukbara aka ba su labarin cewa jiya fa wata ya kuɗi yake haba lahi ina sai na tara bacci ko na ɗaki ba fito ba وكثير ما يحدث الثقات أو التكيوس كان بعد الأخبار جاء جائبة أبو ماماكي misali suna hada suke ganin ta min alwarin na haske wani jumin da watanni bawali'a waɗanda suka hudu izam masu girma ta zahar tana bayyana su a hayali a wasu gurare ko a wasu lokuta da yake da dare kuma a cikin dare wala ilma inda ahadin min ha amma ba su su gani ba to ma yana so ya nuna mana kasancewa kowa zai rawaito maganan ko wata ba shi ke nufin mai tsaki ba saboda abubuwa da yawa suna faruwa ne da dare suna bacci yanzu wani watan lokacin da kage yana bacci wanda ya shiga daki ya kulle waɗannan za su san ani san sani wasan raja tsahawiyu fi mushkilin hadis an asma abin tukumaitin من طريقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في هجر علي أيضا من دون الله وحي وكتنكما شكرا كما عينه واتو abin da suka yi da na ali lokacin cinyarsa wato kansa yana kan cinyar sai da na ali alami ya fara sallin asra lokacin da ali bai samu damar yin sallar asar ba hatta garaba ta shamsu har rana ta fadi ana hadisi da ifi ne wasu ma sun ce mawdu'i فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت يا علي يا علي كاي صلى قال لا كتب صلى فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma innahu kana fi ta'atika a cikin biyayya yake wa qad rasulaka cikin bin annabi yake farjud farjud alaihi ash-shamsa ka dawo masa da rana to wanda yake cikin wannan aiki ba ba sai masa da rana ba ko a yaushe san da tayi da rana ta faɗi da kanta faɗi da bayan ta faɗi tunda wani aikin Allah ne ya sa ba in yi a lokacin Allah zai karba zai amfanin a dawo da ita da wanda ita abu mai sauki ne amma a bari ya faru dan abin da suka faru a wanda suka wannan girma kafin kuma malaman isnadi kullum suna duba isnadin abu ne shi ta bangaren inganci kamar yadda imamu zahabi ya cewa darajar manzon Allah da kimarsa da ɗaukakarsa da isarsa da martabarsa a wajen Allah subhanahu wata'ala ya fi ƙarfin ma sai an kawo abin da zai inganta ba da ce za a kare shi ya fi ƙarfin haka domin abin da zai da karko shi ake wa kariya don a kara mai daraja amma wanda yake da karko shi na bukatar sai an kara da wani abin da ba gaskiya ba wajen ba shi daraja da kuma kare sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalat asma ra'aytuha ghabat tace na ga ta fadi kuma ra'aytuha qala'at naga ta huji ba'da ma ghabat bayan ta fadi ووقفت تطيع على الجبال أكن دوتي والأرض شكتا وذلك بالصحباء wato wannan a cikin sahaba ne wani guri ne fi kaibar a wajen yankin sahaba kana yace wa hazanil hadithani shi imam tsahawi da rawaito shi hazanil hadithani sabitani wa babu ma tsikat shi waɗannan hadisi ya fahimta sa ingantattu ne kuma wanda suka rawaito su amintattu ne hakan sahawi malan da hawi ya haka yato anna ahmad bin salih kana da yan bajin ban sabilu hul ilmi ba kamata ga wanda ke tafarkin su shine ilimi كل أشياء ما إلي يكي التخلف أرهب حديث أسماء لتكشي حديث حديث أسماء الله أنه من علامات النبوة هي أشياء علامة النبوة وروى يونس بن بكير في سورة المغازي روايته عن ابن إسحاق لما أوصي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة يبعث تاريخ الأخبار دوسمتك يا أخو كارفة wani alamatu da wata alama Allah ke fi iri wacce take cikin wani rakumi kalu ba ta ta ji ku shi ba ta zo ala yace wa mu da ayi idan sun yi sabi za su zo ranar laraba wannan ma kana zalika al-yawm da wannan rana ta zo ashara quraishu quraishu duk suka fito waje dan duruna suna duba wa kadu wallan naharu rana za ta bada baya wa lam taji ba shi ba ta zo ba hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya addu'a فزيد له في النهار ساعة aka kara masa awa guda gudu ta alaihi shamsu aka tsare masa rana wannan hadisi da ya inganta wanda ya zo cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Isra'il ya ba da labari kafirai suka ce a'a ba ka je ba suke na je tabbas suka ce to mu da iya sanin mu da kai baka taba zuwa baitul maqdis ba amma ba mu labari yaya take sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce damuwa ta kama ni na shiga bakin ciki saboda da daddare da jikin tsaya na ga gurin da kyau ba sai kawai mala'ika jibril sai ka shi da baitul maqdis a hannunsa ba kofin baitul maqdis kamar ka ce an ajiye maka wata satellite an kunna sai shi kan tambaye ni suka ce kofar kaza ina kike kallo yake tana kallon kaza duk lokacin da nake ba su amsa abun gashi a kan ina ina kallo to kaza ba sai ce hakuri kaza ko wani katon bishiya daidai bangare kaza ita ne hajji da duk da faɗi wannan bai faɗi gaskiya ba ita cikin ka zaki sai ka gama bayani kaf suka ce lalle ka kware a cikin suke su mutu shirya za su imani ba kawai duk ayin da aka nuna musu wa an yarau ayatan yu'udu wa yaqulu sirrun muslimin وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذون سبيلا وإن كل آية لا لا يؤمنون لا يؤمنون بها duk abin da suka gani na ayat Allah ba za su yarda da ita ba. Kusa Allah ya ce wa ma tubu na ayat wa nuzuru an kawmi la yu'minun. Da ayoyin ma da gargaɗi duk baya amfana wanda ba shi da imani. الفصل الثالث عشر في وضع الماء من بين أصابعه ruwa ya fito ta tsakanin yan yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tasbihi bi barakatihi kuma an yawaita ruwan da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam amma ahadithu fi hadha fa kathiratun jiddan idan kuka magana akan wannan suna da yawa wa hadithu nabiyil mar'i min afadihi jama'atun min as-sahabati tattaro daga cikin sahabbai duk ruwan min muhammadu wa jabir ibn mas'ud تدعو عبد إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه رحمه الله بقراءة عليه حدثنا القاضي عيسى عيسى بن سهل حدثنا أبو القاسم حاكم بن محمد حدثنا أبو عمر بن الفخار حدثنا أبو عيسى حدثنا يحيى حدثنا مالك عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر yadda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin sallar la'asar ta kusa har ta masanna su wudu'a alluwa du'a mutane suka nemi ruwan alwala bi fashil wawi falam yajuhu bu samu ruwan alwala ba fa ujiya rasul in sai ba'a akan wauya zamo alwala in sai saha akan wauya zamo ruwan alwala alwudu'u ruwan alwala alwudu'u min alwala تلميذ بوت الورع daga wada'ani wada'ani haske falam yajidu fa'tiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wudu aka zo manzon Allah da butan alwala ko wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi bashin bina iyada ku sai manzon Allah ya zura hannunsa a cikin wannan buta saboda ba su an yi tawassu minhu to mutane kowa ya zo ya alwala قال فرأيت الماء ينبوع من بين أصابعه نجر وينا فتوى وينا قرار وينا تتوى وينا زنجر فكان إن يأتم من زمان أتفق الناس متعين في حلالا حتى توضأ من عند آخرهم فقيد سكي الولا حنسوا لك الشمس ورواه أيضا عن أنس قتادة وقال إناء فيه ماء akwai wato ƙwarya cike da ruwa ya gamu a sashi abu dulmiya in ya tsotsa a ciki aula ya kadu ya gamuru kuma baya kusa da iya zurmiya hannunsa a ciki kada kan kuntu to wannan ruwa da kuka alwala da shi ku nawa ne kada ya ce zuha'a salatu mi'ati mun kai kusan ɗari uku wasu ba an wa gurdin zaura'i suna wani guri da ake kira zaura'i inda suki wadda wata kasuwa وروى أيضا حميد وثابت والحسن عن أنس وفي رواية حميد قلت كم كانوا سنة قال تسعمانو أهجرا سعد سو ثمانين ونحو عن ثابت عنه عنه أيضا وقلنا له سبعين رجلا وأما عمرو بن مسعود ففي صحيح من رواية الكما بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء suna tare da manzon Allah ba kuwa tare da mu فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا ثم معه كل جماعه نيمو wanda akwai ragowar ruwa a gurinsa mawuciyar jimakin da aka zo da ruwa fa kafa hufi ina sai zuba shi a cikin kwano amma waza al kafa hufi sai saka tafin hannunsa فجعل الماء ينفق من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ruwa ya dinga tsattuwa daga cikin wato ainihin yan yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu'jiza ce babba suke ta nuna wato annabtar Allah sallallahu alaihi wasallam wato sahih an salim an salim bin al-ja'd an jabir radiyallahu anhu atisha mutane sun yi kishirwa yawmal hudaybiyya a ranar hudaybiyya رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وتوكل وتوبوتا وتفاكا كمان من زمان الله وتوضا من هاي الولاد بتا وقبل الناس نحو متانه suka fuskanto shi وقالوا suka ce laisa indana ma babu ruwa tare da mu illa ma fi rakawatika abin da ke cikin wannan yar buta ta ka tafata kamar sarka kenan karama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dahu shi rakawati shi manzo Allah ya shiga hannunsa cikin wannan yar buta ta fata ma usiga ruwa ya furu yana fara min baina asabi in ta tsakanin yan yatsunsa ka amsa da kudu ne sai ka ce marmarar ruwa ne ya barke wasihi fa kuntu kam kuntum kuma ne kala law kunna ne atta da aka alfin da kafana ko da mun kai dubu ɗari da ya ishe mu kun ta kamsa da ashara ne a mu ɗari biyar وهو مثله عن انس عن شاكر وفي انه كان بالهديبيه وعن الوليد بن مبارك بن الثالث عنه في حديث مسلم الطويل ذكر غزوة بواء حياة بواء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي الضروء أكاو الوصف أبوت الولاء فذكر الحديث بطوله فقال حديث الصوانفة وأنه لم يجد إلا قطرة يسام بس قطرة وتحبه في في أبناء شدد ثم تعينهم wato wata ƴan karamar buta wacce suke rataya ta a baya haka suna yin ta da fatar a sai a zai a fiye da suka fasar kaka suna mata dogon ba ita ba sai ka sauke ta ba daga baki ma yake dinga zuwa dan karanta ya karanta Wajen bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam sai ka zo manzan Allah da shi wanda mara hu sai ya sa wato abin da dinsa a cikin tsakalin da hannunsa wanda kallama bishayin muka ji yana magana yana faɗan wani abu to aiki hadari ma huwa san me yake ba wanda yake na da jafanatin kawo babban akushi an haka ji wanda babba wata mutane guda gaba ɗaya suke cin abinci a ciki ba sai duk hannu zo masa da babban akushi kawai da aka habai ne kai na sauke mashi a gabansa sadakar annan da sallallahu alaihi wa sallama fasa yadda ko cin jafanati sai da Allah ya shimfiɗa abinsa a cikin wannan ƙasar akushi wasan raka a tsari a kuyar raba ɗin yatsunsa wasan ba jabir alaihi sai jabir ya farara ruwa a kai وقال يتي بسم الله قال فرأيت الماء يكون من بين أصابعي يقول وأنا فرارة تكامي إن يأتوسا ثم فرأت الجفنة سيدة وأنا مريا كاسة دنجا زبادة الوا واستدارت وجيف كالسدوكا واتسكا دنجا زبادة الوا كعلاما كنتنا قوايا تكتير إشنا زبادة قول فنجري حتم سلعت حتى شكا وأمر الناس بالسقائي mutane kowa ya zo isharuwa har ta au suka sha hatta rawar har suka koshi akwai da har da iya hajji lahu hajatu sai akwai wanda yake da bukatar ruwa farfa da suna suna da salama ɗaya da gumin da jafanatu wa biyan al'a mutum da ya ɗauki hannunsa daga cikin ƙaryan ma suka ita da ruwa su farko ya gama amfaninsa kuma ga ruwa nan an sha'adi uciyan nabi fi asaihi sallallahu alaihi wasallam shi da wasu ma'in an zo masa wata buta ruwa ina ma ma'ana ya rasulullahi ma'un gairuha iya wannan shi ya rage wa wannan rijira wata kaba hasira ka wace sun ba ta cikin wata kuma ya karama buta ta fata kuma ta ci shiga abubuwa sai ta mutan ya tsamsa wata tsaha a tsakiya waga masa harshe za ya dinka mata a ruwa waje alan nas ya ji kuna sai mutane suka dinga zuwa ya tawabba ya tawabba kuna suna alwala kuma ya kumuna sannan su tashi قال الترمذي وفي بعدي عن امرأة بن حسين ومثل هذا في هذه المواقف الحسنة wannan taro da jama'a ta taru da yawa da jumu'ul kasira da kuma wata talaga da yawa ba ta tabarfaku tuhumatu ila ila muhaddisi bihi yace ba za a samu tuhuma ta wato ainihin sako kai ba zuwa ga tuhumci wanda ya faɗi wannan hadisi dan nan kanu asara a shan ila ta bihi ko bai faru ba akwai nan da nan za su karya ba shi da alayhi da ku saboda an halarci rayukan mutane min zalika sun san gaskiya sun sa abin da ba gaskiya ba ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطل ثم أن أكفت برنا فتاشوا فهؤلاء قد رأوا هذا وأشاؤوه sun gani kuma sun yaɗa shi a duniya wa nasabu huzurar jama'in katiri kuma sun hanya halartar taron jama'a mai yawa da ga wannan abu da ya faru walam yunkir ahadun minan nasu ba wanda ya inkari daga cikin mutane alaihim a kansu ma haddasu bihi anhu a suka zantar cewa ya faru a kansu annahu fa'aluhu su sun ganshi sun aikata shi wa shahaduhu sun halarce shi fasara ka tasdiqi da bishi lahu kamar dukkanin su kenan sun yi muwafaka akan wato abin da ya zanta haka ne wato idan mutum duk suka yi abu sai ɗaya ba da labari ragowar suka shiru alamar to duk su sun ba da labari kenan domin ba daidai bane cikin mutum dubun wani zai ce a'a ba haka ya faru ba kun ga abin da yake ya faru sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka karba fasul rabi ashar wani ma yi biyu ko haza abin da ya kama da wannan yin mu'jizatihi tafsirul ma'i wato fito ruwa bi barakatihi da albarkarsa wa uti'atihi da kuma wato bi nafsihi da kuma zaburar ruwan ya fito saboda manzon Allah ya shafa inda babu ruwa da da'awatihi da kuma addu'a ne فيما روى مالك في الموقف عن معاذ بن جبل في كتاب غزوة تبوك وأنه فرد أين سجى وجم رواية فتوى وهي تخفت بماء تنعى تنقبو دفا من ماء بمثل الشراج wanda yake ɗan ƙanƙani ne wato ya wuce wato abin nan ya wuce kafin mutum ba. Fasara ku sai suka kamfata min al'ayi daga cikin wannan ruwa suna yi da hannayensu. A can sama a har ya taru kishi a cikin wani abu. Sun da sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi wa jahu. Sai manzo Allah ya wanke fuskar sa waye da hannayensa wa aka ku fiha sai sake kwararawa a cikin rijiyar. Wato rijiyar ta kace. Sun ba ya dan fito dan kankan da mutane su sa tsin ma a kai. ya ji sai su fito da shi waje sai su matse a cikin buta da aka suka tara ruwan ina nan suna da sulama ce su ban wanda suka tara suka bayar shi alwala da shi sai ya ya mayar ciki yana maiwa na sai gari da ka zo habbar shi ga wani sahabi yake Allah ya raya ka zaka tarar da gurin ya zama fadama ana noman rani har yanzu ko kun yana nan a taboka ana noman rani ana noman rani a gurin wannan ne sai wata kazzab ya ji labari sai dai wajen wasu mutane su akwai ruwan amma bai ishe su ba sai ce wannan abu ne mai sauki a nuna min aka nuna masa ya to sai ruwan ya kaji wannan shi ake kira ihana shi ke muku kira ka so yin wani abu Allah ya kunya ka shi ne ihana musamman ya masa ihana haka da ya ji labari cewa abu da wani ya caka masa wuka a ido kamar shi albani inga hadisa cikin littafin sanan hidayatu na tafsirin rasul da ibn jin bin abdussalam to akwai wani sahabi da aka caka wuka a nan sai aka banda ke kwaya ita tun da leto saboda jijiyar shi ta biyo ta farin kita sai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana so a tsinke masa kwayar sai ya samu sauƙin radari sai annabi ya kama kwayar ya buɗe fatar sai mai da ita ciki ya shafa Jabir ya ce daga baya Abu Qatada ya ce daga baya sai da mun dinga kokonto wai akan mana ido abin ya faru. Amma to wani ido ne. To shi aka za ka ga mu sai mutum kaza cewa kai ka ce annabi mu muna bunka ka ji ya gara idon wani. Sai aka kawo wani shi yana gani haka dai sama sama amma ganin sai yi ba yana gaba idon sai ya makanci. Wannan shi ma da kira ihana. idan mutum ya so zai irin abin da annabawa su yi sai shi Allah sai ya bashi asalin abin da yake ne akwai ihana akwai ihana ihana kuma wani mutumin kirki ne Allah ya masa taimako sau ɗaya a wani lokaci ne ban mamaki wata ran ka shiga ɗanɗi matar ka ta haihu ko tana da ciki yara a makaranta ga wani ga wani ka mutum kana ta tunanin yau ya za a yi kana zuwa kana buɗe kantin ka wanda zai ce da Allah ina son irin kayan nan na dubu ɗari takwas kuma duk na zuwa kasuwa da naka da yemin saboda haka ko ba mu je ka tashi kai ni kai nake ko ka samu mu to ka ga irin wannan an kulle kenan sai kawai Allah ya kawo mutum wani abu shi ake kira ikana ka shi wani bala'i ka fidda rai sai Allah ya baka wani taimako wannan ya faru kamar da shafi sai ya faɗa cikin littafin da ya na sharhu a kai su wasiya cewa wani mutum ya ɗauko kaya a kan jaki da nauyi ya tsakiyar daji sai jakin ya mutu ya ɗaga buhun ya ji ba zai iya kaiwa gida ba sai ɗaga rami ce ya Allah ka ci maka mu na san jaki ya mutu kuma ajalinsa ya yi ma ina neman alfarma a taimaka min a tashi jakin na ya kai min kayan gida kawai sai jaki ya miƙe zumbar sai ɗauki buhu ya fasa masa a baya suna zuwa gida sai ta yarda ku sauke kayan ta daga kan jakin ta mata ce sai ba kana ne ma kawai kani gida amma ya mutu cikin ana ɗauke kaya sai rin jaki ya faɗi shi kenan sai ji abin ne yace to wannan abu ne wa mutane masu riko da addini irin wannan ihana din wasu lokuta sai Allah ya taimaka maka ka riga ka kuɗe ka shiga bala'i ka rasa inda za ka yi sai ga wani ce maka ya zo maka ka rasa ma ake haka wannan kowa zai iya tuno ko ɗaya ko biyu ko uku da taɓa faruwa a rayuwarsa kowa ne zai iya tunowa kowa ne zai iya tunani ko so ko so biyu ko so uku ka taɓa shiga wani abu abu ya ƙure sai Allah ya kawo maka wani ce kowa ne zai iya tuna ɗaya ko biyu ko uku to wannan i'ana ce makon Allah da yake zuwa wani lokaci to shi yana da bambanci da karama kuma yana bambanci da mu'jiza duk mun yi bayanin sa a can baya da muka yi bayani farkon wadannan babuka sun da shi a kare bambancin karama da mu'jiza da i'ana da sihir da sha'awiza da sauran irin waɗannan shi ne ma da yake to sai aka cika wato fasta ɗan nasu a kan jama'a fi shay'in abuwan ya taru sun maka sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fiha wajhahu dan Allah ya wanke fuskar sa wa yadayhi wa adabu fiha kuma ya ruwan ciki fajara bi ma'in kathirin fa ya kwararo fasta kanna su mutane suka sha kana fi hadith ibn mas'aba ibn ishaq an kharaqa min al-ma'i ma lahu hissun hissu sawa'iqi ina ruwa ainihin wato ya farki ma lahu hissun ka hissu sawa'iqi wato sai kaga yana wato kara irin karan na ta jiki aka ji yana barkuwa ta cikin kasa irin shawa din nan da zaka ji waye to makala yi shi ku ya ma'azu in kana duka hayatu an tara ma ha huna kadimu li ajnanan kaga shi ya kusa ya kai ma'azu in Allah ya sa ranka ya tsawo zaka ga gurin ya cika da lambuna ana noman rani وفي حديث البراء وسلمة بن الأكبر وحديثه أتم في قصة الهديبية وهم أربعة عشر مئة وفكرها لا يكون خمسين شاتا wato sun kamar abin da ya faru sai a can hudaybiya wanda sun kai dubu ɗaya da ɗari biyar ko da ɗari hudu ga ainihin wato wannan rijiya da take wato hudaybiya ba ta iya shayar da tumaki hamsin ma fada zahana ha sun ka yashe ta wannan lokaci ha katsara ta ba ko dubu da ba a ciki ba kuma da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala jabaha sai manzo Allah ya tsaya a bakin rijiyar Abdul Bara wa Abdul min aka zo masa da guba kuma daga cikin mu ko ba saka sai to fi fada ayi kira Allah Allah ya ce wa qala salamatu wa in fa imma da'a wa imma basaka ko da ayi ko to fiye a ciki fajashat sai ta jinka wato motsi tana fito da ruwa alwau an an fusa bum ka shayar da kawunan uwar ka babum da kuma wato ababen hawansu وفي غير هاتين الروايتين في قصة في هذه القصة من طريق ابن شهاب في الحديبية فأخرج سعد يبدو وعينه كبيرة من كنانته إلى قرنسا فوضعه في كار كليب يسمى أشكال الجنة ليس فيها ماء باب الوقت كفر الناس حتى ضربوا بأقل suka wato ainihin cika har suka wato koshi har wato suka darabu suka yi duka a tsakanin da cikin da turakuman da turakuma sun koshi kenan ana buga su tashi bana shi kasala ta wada kar annan nasa shakau ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al afasha mutane sun kai karan kish sun ba asfarihi lokacin tafiya balaguransa wanda azumi za ta ce shi a kawo buta kada ala hafi azunihi malta kama samaha ya sanya ta a cikin hammatarsa sun manta kama fama ha sannan sai sanya ta a cikin bakinsa Allahu a'lamu na fasa fiha amla ya wato wato idan yi tofi ko bai tofi ba sai ban nasu a tara hau ya kama kowa butan nan aka cewa ya ci gudu suka koshi kuma bai kare ba abin da ya faru a wannan wato nono na Abu Hurairah an kawo nono suna jin yunwa sun sama da tsuruwa ya kawo annabi Abu Hurairah ya ce Allah Allah nake annabi kurfa ya bani na kurfi sai ce mu abu raira kira dukkan abokanka wanda suke alu su sa su shi na zo aka ce in ba su kuma shi wanda na ba ina lekawa in gani sai ga ya koshi bai shanye ba sai da sun suka koshi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saura biyu zauna ka sha yace na sha na sha yace mun kara yace wallahi ya rasulullah na koshi hatta lam ajid lahu maslakan da haka malamai suka ce wata ran zaka iya koshi kai ma hatta lam tajid bi asir sa'arin da a hayana a hayana domin da mutum ya koshi hatta lam da jini da sa'adin makara masalaka da haramun ne da annabi sai shi kuwa yake kai hatta lam da jini da masalaka da haka wannan takaice ne da annabi sallallahu alaihi wasallam a cewa wata ran in ka ji ta yunwa mummuna za ka iya koshi har lam ta jini da sa'adin akara masalaka amma abin da aka fi so a rayuwar mutum ya dinga kasa cikin sa uku ya ci kaɗan ya bar wajen numfashi kuma ya bar wajen iska kansa zai fi wata yawa karatu za ka yi ka kwashe kwashe bacci lokacin da muke zuwa ɗaukar ilimi wajen wani malami da kara goma sha biyar da suka wuce yake ku tsallake abincin safe in kuna son ku dinga gane kara ka ku dinga ci abincin da safe ka tsallake na safe sai ka ci na rana ke saboda da safe da ɗan sanyi sanyin safiyan nan za ka biyo yunwa in ya ka ci da daddare ba za ka yi maka sanyi ba lokacin da mutum ya kwashi ba abin da yake sha'awar ka lokacin kuma da yake cikin yunwa ba abin da yake sha'awa irin yake saboda haka a daidai lokacin kwakwalwa ka tafi aiki sosai in baka koshi sosai ba amma idan ka koshi to ka ba ta aiki biyu gane karatun za ta yi ko kuma nika abincin da mata kawai ka ga kwakwalwa ya ga mutum ya fara limshewa ita akwai akwai akwai kwanan nan kusa sai aka yi sharuwa ya sharuwa sai aka ya fara kallon a fara kifa kusa sai na magana ta kai ba idan isa ne ce ka ku ci da yawa sai ku sha da yawa sai ku bacci da yawa sai ku yi asara da yawa za ta ku ci kafiran fa tashrabu kafiran fa tanamu kafiran fa takhsaru kafiran sai ku ci da yawa sai ku sha da yawa sai ku bacci da yawa sai ku yi asara da yawa ce a وعن ابي قتاده وذكر ان الناس شكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وروى مثله الإمران بن حسين وذكر الطبري حديث أبي قتادة الذي ما ذكره أهل الصحيح يا رويتوش أما كما يبدو أبو خالد مسلم أنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج به ممدا yana mai nufi da ahalin ma'utata zai zai je ma'utata inda ma ba daga hukata da kuma ra'i cewa ba kashe masa sarakuna to kaga annabi da yakin nan wa zakara hadisan tsawilan fi mu'jizatu wa ayatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin sabbin mu'jizatu da akwai وفي إعلامهم أشياء ثلاثة أنهم يفقدون الماء ذات رفع الوقت جل غودي وذكر حديث الميزة يا أم حديث البوتة إنا هذا والقوم ضاعها ثلاث مئات وفي كتاب مسلم أنه قال لأبي كتان بس عليك ميزتك kiyaye mun wannan butar taka ina suna da hana ba sun gaba sai ta bada labarin wannan buta da mutane sama da dubu suka sha a buta guda suka وذكر نهى من حديث من ومن ذلك حديث عمران بن حسين حين اصاب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اطرش في بعض اسفارهم تشبه تاتا فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا صحابي على نفس التجيئه فوجه رجلين من اصحابه يا سكان تد مسلم جيد صحابان سواء اعلم الله يتردد انهما يجدان امراه في مكان كذا معها بعير عليه وزادتا wato ya sanar da su za su gamu da wata mata a guri kaza tana dauke da rakumi kuma a kansa akwai kankatarsa guda biyu ko mangala guda biyu alhadisa wajen daha suka same ta wa ata ya bi ma ila nabi sallallahu alaihi wasallam suka zo da ita wajen annabi hada ala fi shina'in maza ta ya annabi sallallahu alaihi wasallam suka kwarya a cikin wannan mangaloli nata guda biyu وقال فيه ما شاء أن يقول ما شاء الله أن يقول هيك أن الله يكرمك ثم عاد الماء في مزاد ثاني يما يدعو أن تكون wato mangaloli nata na ruwa guda biyu kuma kuke har a zalai ma aka bude bakunan ba fara ta safa mala ku ya taho sai mace ta ga za a kwashe mata ruwa sai ta ga kowa ya cika abun sa daga ruwa kuma na tambaye ragu ba sai ne da usha a cikin mala u wannan abin da za a iya cika da ruwa sai da aka cika shi wa qala imran wa yukhayyalu ilayya annahu ma lam yazdad babu abin da tabdad in tabdila a cikin da karkashin ma ta yi ita wannan wato manzaloli nata kuma amara kun jumi al mar'ati min al azwaji yake sahabbai ta kawo bishiri a ba wannan mata a cewa da tauba ha sai ta ci tufafinta wa qala yake izhabi tafi fa inna lam na'khudh min ma'iki shay'an ba abinda muka diba na ruwanki walakin Allah ka kana sai dai Allah ya shayar da mu ruwa a hadisa shine mata sai take cewa jama'a addini kuke so ko ƙarya kace addini muke so kace ta kuma mutumin sai kai ne akan gaskiya الحديث بدون yana da tsawo yana cikin wato sahih bukhari da muslim وقال وسد بن الاكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم هل من وضوء الحفين الولاء فجاء رجل بإجابة سيغا وني أزو da buta ta tukatun a cikin akwai dugo a cikin saduwa nan da ya rage ɗan kaɗan wanda in ka kajiyar da bakin buta sai dai dugo a afuran da haji kadahin sai zuba a cikin akushi fata wa kana kullu na can muke alwala nujad Duk daga fitaku ya ga fakata, ya ga fakata daga faka ya daga fitaku daga fakata. Eh, wato kana da abin nan muna wato kugo shi kugowa muna wato farfasa farfa muna kuma tsotsar farfa. Asalin kalman daga faka ne, daga faka, daga daga faka, yu daga fito, da haka wato wato ɗari ɗaya da ɗari a fi hadisu umar wafi daishin lokacin da aka fita yakin tabuka wanda ba a ma yakin ba aka dawo amma shi da tabuka ya shirya da iri iri رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فرفع يديه ولم يرجعهما يدعها من صديقهم بالكبرى حتى قالت السماء حتى سقطت wato ta amsa ce fan sakabat ta fararo da ba kuma da kuma ma'ahum min aniyatu suka cika dukkan kwaran su wa lam tujawuz al askara amma wannan ruwan bai wuce iya inda tsari da dakin su wa an amru bin sha'ib anna abara قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رجيبه في المجال wato a lokacin suna tare ya yi masa kuciri akan dutse suna wani guri da ake kira zulmaja a cikin maka shi a ɗin na yi cewa wadai kan ji ma uba ku ba tare da ni fana zala nabi sallallahu alaihi wasallam wa karwa bi kadami bil ardi ya annabi ya fakko shi kafa da kafa fa kharaja al ma'u sai ruwa ya bugo fa kada yake shi rausha wa hadisi fi hadal babu irin waɗannan hadisi waɗanda suka yi magana akan bugowar ruwa kasirun suna da yawa wa minhu al-ijabatu bi du'a'il istisqa'i yana daga cikin harka addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a babu ruwa ruwan ya kece wanda mun karanta a hadisin Bukhari da Muslim hadisin Anas ce kuna juma'a wani mutum ya shigo da gudu yace ya Rasulullah gari ya bushe komai ya tsaya ba ruwa ba ci ba noma ba ci saboda dabbobi suna buƙatar ruwa gona tana buƙatar ruwa kuma mutanen suna buƙatar ruwa haka ina ruwa komai mutuwa فأنا من الماء كل شيء حي قالوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أجعل ليس اللهم أجسنا اللهم أجسنا اللهم أجسنا ما يشتكين أكي ما فوق داء الدواء da zamu da aka juma'a ma a cikin ba muka zo juma'a suna nan ana tafkarwa annabi yana hutuba sai ga mutum ya sake zuwa kuma inda kawai yake kaka ci da liman yana hutuba ba a magana shi ba ruwansa da wannan ka'idar dan mun duka san wannan da kuke zuwa da kuke karatu yana zuwa ya ce ya rasu Allah na kuma da kake roƙa mana mun kuma muna so ka roƙa mana Allah ya ɗauke domin kuma da yayi yawa sun dinga rushe mana gidaje kuma yana cike mana hawa kai kuma ma duk da ya tafi da haka da suka roƙi Allah a daina ruwan nan da Allah haka ya ya ta biya addu'a yace Allahumma hawalaina la alaina Allahumma alal akal wa zira'i wa kulli awdiyati Allah to ruwan ya ishe maka a kuma a daji san cikin farrai cikin rafuka cikin wato ainihin ruga cikin duwatsu cikin farmai da sauran cikin wato turaji da ruwan zai je kwanta mutum an gama sai mu je mu ɗebo a can an ana yi a kan gidajen mu tsoro kaza haka ake lokacin muna cikin gari a da kawai in ruwa in ruwa ya ruwa mun fara kan Allah muke Allah ya saboda duk gidajen na ƙasa ne kuma dama ka wata kasan gama kiya ba ake sawa ba a sa gwafa a kai kirkitan nan mai gwafa ake sa ta bayan katanga a zo a ta a tashi kuma wannan karewar da ta yi sa suka ci kasan ta sai a sake kayar da su bane za ka wata katanga ta kai haka ba za ka iya rufa ta da hannu ba saboda kullum ƙara ta ake sannan kuma rufin sama su wannan da ga masu shiga da da da burki a cikin bangala duk musu kuma lokacin da an ji yana tsiga a cikin a sake zuwa a cire ciyawa sai a sake maka kasa a sake ɗumka kasa sai wannan kasar ce ranar da ta yanki da tifa tifa tana nan a sama ranar da ta yanki dama ta magana kafin ma a fashe ta a ɗaya kuma kuma sai abin da ya zama ya zama to gidaje ne haka suke wani wani kan wani wani jikin wani haka kuma duk na kasa wani ruwa ya ruwa ruwa ya ruwa ya ruwa suka ga suna shiga kuma ga fatoshi da a a a tattoshe za ka sai ka ga ya shige gidaje har cikin haku ruwa shiga yi an ɗauki yara an ta ɗora su akan gado da ruwa ya shanye shi cikin gado to wannan haka ruwa ana yin addu'a iri biyu ana addu'a ana tsaron ruwa kuma ana addu'a ana ɗauke ruwa a cikin bala'i ya ruwa an kuma aka ga ya wuce kuma bukata sai addu'a Allah Allah ruwan nan ya isa haka Allah muna roƙon ka dan kai mana ruwa kuma ba ce Allah muna roƙon ka kai mana ruwa kuma yawa ce Allah muna roƙon ka ka ɗauke mana ruwa Ita wannan du'a ne da du'a da istisqa wa ma dana sahu da abin da ya kafatance ne irin wannan shi ma suka faru kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a kuma Allah amsa addu'a sa kuma ya saka wa mutane ruwan sama nan za mu tsaya sai mu tashi al-babu al-khamis ashar wa min mu'jizati takfir fa'al bi barakatihi wa du'a'ihi ina daga cikin mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wasallam yawaita abinci da albarkar da kuma addu'a wannan ita Allah ya kara malam lafiya da mu gaba malam idan juma'a ta kasance a ranar sallah idan mutum sallar ta dauke masa har azhar dama yake magana azhar ranar juma'a ai azhar tana kan masu uzuri Allah ka inna mujammi'un mun yi dan to duk shi ne hada sallah biyu lokacin da da niyya guda sai aka ba magana ka jike wata azhar baka jami'in ba kenan wani tambaya ta ita ce addu'ar istikhara ana yin ta ne a cikin tafiya kafin sallama ko kuwa sai bayan sallama da hadisin bai bayanin cewa ya za a yi wannan addu'a ibn taymiya yace duk abin da aka ce dukkan salati za ka iya yin sa kafin sallama ko bayan sallama domin duk wani abu amanna take a jikin kuma aka ce fa kul jumu'a salawat za ka iya yin kafin sallama da bayan sallama haka duk da yazo mutumalan haka za a iya yin sa kafin sallama za a iya bayan sallama na ku ta suka in ka gama tafiya ka gama salatin ka ne sannan kafin kai sallama za ka yi addu'a Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta alamul ghuyub sai abu a cikin sallah zai saka shi ne da ya bayan sallah in ka cikin sallah ka mutu da Allah saboda haka ni ma na kuɓen bayan ayi kafin sallama wannan ce mai ingancin wannan hadisin wata rana Usman bin Affan zai babu annu yana khalifa sai to ibnu Mas'ud zan yanka maka albashi kai da iyalanka sai ce baya so dan ko kullun yana karanta izawaka kuma ba zai yi talauci ba to mun dade ana gaya mana tun muna yara ake ba mu izawaka cewa an ka sha kafa dubu ma ka jika ka sha kafa dubu ka rubuta ka wanke ka sha kafa dubu ka rubuta ka wanke ya kuma rubutu ba an wanke shi ka rubuta ka wanke abin da ka rubuta to saboda haka a sha a shafa saraka sai an biya ke to a ce za ka yi arziki wannan alhaji kamar ka kana karanta shi za ka samu arzikin ladin da ake samu na karanta shi ne amma wani arziki na musamman da wannan sura ta zo a hadisi wacce ma ta da maganar arziki ita ce tabarakan ladhi bi yadihi mulk wannan sun zaka ga yanzu ne abin yayi sanyi amma da da fitri an kiya abban Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa bacci duk da yake sun karanta tabarakan ladhi bi yadihi mulk amma da sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sahihi cewa wanda biya karanta ta a dare in ya mutu ba shi ba azabar kabari su ka mutu a daren ba kai ba a saba kamar an sahabbai suna kiranta da dawo arziki mani'a saboda tana hana tsiya ji mutum zai juri da wannan subhanallahi din nan subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ji mutum ya kira nan duk sanda zai kwanta yana yi insha Allah ba zai ba zai rasa abinci ba mun asali a hadisin bukhari ya zo sai da mutane ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ku kuɗi shi da Fatima saboda sun ji labari an kawo kuɗi da bayi ta Fatima tana son barwa da za ta tsaya ta aiki kuma sai na yana neman kuɗi zai taimaka masa wajen cefa ne sai manzo Allah ya ce ku je gida ina zuwa suka tafi sai can dare sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam har sun kwanta akan ka sai annabi ya shigo suka tashi sun bar yake ku koma ku zauna sai zai zauna a kusa da ba sirikin ba kuma siriki na gaskiya amma yanzu wani ka aura masa yanka kuma aura ma kun yi ba zuwa har abada amma siriki na gaskiya sai zo ka kuma samu suka masa ya shiga tsakiya ya zauna ita to kun zo kun tambaye ni a zuwa ita wallahi ita fatima kin ga sahabban nan wani na suke wata amma sun dogara ga Allah sun mai ga Allah ki kwantar da hankali ku gaya muku abin da yake mai hidima ya fi kuɗi ba ku wata bara ta fi duk wannan ka ce eh ya rasulullah kike to ku dinga karanta subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 duk sanda ku kwanta khairun min khadimin ya kuka samu mai muku hidima ya kuka samu komai ina addini ban fasa wannan abu ba ina ji so ɗaya ne a rayuwa ta na tsallake daga ranar ranar da aka yaƙi jamal shi a ranar da kaɗai na tsallake ranar da ban karanta wannan kafa ɗari ɗin ba ya ka mutum ya zawa kansa da wannan so da talauci ana korarsa ne ta hanyoyi da dama so da talaucin iri iri ne iri iri ne talauci amma kawai Allah ya baka kuɗi shi ne ya raba ka da talauci Allah shi iya baka kuɗi ya baka talaucin zuciya ko da baka kuɗi ya hana ka ciki ba ci ba sha ba alheri ba sadaka ba kuka ta iya ɗan kana jin haushi matan kana jin haushi makota na jin haushi ɗan uwa na jin haushi kowa yana alatsi ne kaga wannan ai ba ba talafa arziki ba ko Allah ya baka kuɗin kuma da shagaltar da kai ba ka da lokacin nutsuwa da lokacin cin kullum kana kan hanya kullum kana tafiya kullum kana ta kaza kuka baka tsawo Allah tsora ma nawaye nawaye sai ka gina da musharu sai ya ga wata katanga yake a rushe ta sa ake saka ana nan ana nan sai ga ya sake buge kofofi ya canza wasu suka ta buge ya canza wasu sai canza labulai ki zubar da wasu ya sa wasu sai a nade shi fada gidan ba sai ba an yi sabuwa kullum har ya mutu cikin ake don wannan ai da shi da talaucin ma bambancin su ko akwai ma kaɗan ne da sauransu su saboda haka Allah ya raba mutum da talauci kowane iri kan ka ɗauka cewa sai ka samu kuɗi a hannunka sannan aka raba ka da talauci haka da kuma da kwanciyar hankali da san abin da zaka ci sannan suna da kalama ya ce abu uku wanda ya same su to in bai wa Allah godiya ba sai dai gode azaba man asbaha aminan fi sirri mu'afan fi jasadi wala suqutu yawmihi fa ka'annama izat lahu dunya bi mazahiriha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi in ka saka aminan fi sirri kana cikin nutsuwa kai da iyalanka mu'afan fi jasadi ya ce kalau ka tambayi yara a cikin sun tashi lafiya ba wanda ya tashi da ciwon ido an saka masa ido ko wanda ya tashi yana kuka ko wani da bacci ba ana jiran da safa a mutu asibiti shi aka ce kowa ya tashi lafiya gidan sannan akwai abin da za a tura yanzu kafin ka kai lafiyar ka lauta yan ka lafiya lau sannan akwai abin da za a tura annabi sallallahu alaihi wasallam ce kamar an tattaro maka duniya ne gaba ɗaya hakan ka dawo daga kasuwa Allah Allah ake ka shiga gida ka ji wani da shakarin zurba haka ko wani taka kwalba ya yanke ba ko wani ya shiga ya dawo ko wani yaron ya fita ba a gaishe